bismillahirrahmanirrahim wannan shine darasi na hudu cikin jerin giyan wannan darasin wannan littafi na alqira'atul rashida aljuz'u salif ko to Allah shi ba mu sa'a nahdatul lugha bunƙasantuwar lugha shine nahda bunƙasantuwar lugha watan yanda harshen larabci ya bunƙasu ya ci gaba shine nahda progress advancement development ba growth duka da zai iya dauka rebirth or rising nahda na hariyun mai cancanta ya cancanta mai cancanta akwai kalmomi biyar za ka kawo wanda za ka hada su duk suna da wannan ma'ana muradifat nata na muje mun sha faɗo su cikin karatunmu a ga hakikun jadirun ƙaminun na'am khalikun jadirun duk kalmomi ne waɗanda suke nuna cancanta ahalun ko ahalun sana'i almajdi ko tu'alliku tana ratayuwa التعبير شيني جملة ذاك كاو هذا تعبير جيد أي هذه جملة جيدة تجنب يعني سنتا التزم لزمتا wai kana son ka umarci mace ka ce mata ka ce ku lizamci karatu za ka ce musu mene na yawwa jamil jidda ala ba lada iltazamna madi kenan iltazimna amri kenan jamil kai barakallahu fiku kun gane yawwa iltazamna nisa'u kaza wa kaza wa kaza wa kaza ya ayyuhan nisa iltazimna tilawatul qur'an layla nahara iltazamna madi iltazimna amri na shine jimla sentence ta'abir kuma yakan dauka bayyanarwa expression kai wallahi hadha ta'birun hasanun kagani ai dama bayyanarwa shine ta'abir din bayyanarwa jumla duka dai na na eh da kanin aka samu ibara jumla ita kanta ba eh mustawi madaidaici ko ko abin mai daidaito laqad ata ala lugatil arabiyya hinun hakika wani zamani ya zo harshen larabci min dahari na wani lokaci na zamani ya zo harshen larabci lam takun shay'an madhkuran a wannan kai sai iktibasi kenan daga ayat qur'ani ka gani iktibasi a wajen malaman arud ya halasta in dai babu babu rashin ladabi a ciki in kuma akwai rashin ladabi to bai halasta ba kai bai halasta ba kai na'am dalibai ne ka suka yi maka laifi ka ce wallahi duk sai na ci ubansu duk sai na zane su ka gani sai wani ya zo yana ta yana taro yana taro don Allah ka gafa ka yafe musu ka yafe musu kaga sun sun tsorata kuma sun ce za su bari ba za su sake ba to to shikenan in yan tahu ya gufar lahu ma karsalam ka gani to in dai babu mummunan ladabi da ga ayoyin alkur'ani wannan babu komai to iz hajar ahaduha a lokacin da mutane da suka kaurace ayyama dawalil mamalik lokacin daulolin masarautu kaga mamlaka kamar mamlakatu zaria masarautun zaria mamalik masarautu ko wannan su ma kanat alaihi min fasaha suka manta abinda suka sun ce akai na fasaha war rukiyi da ci gaba shine ar rukiyi ci gaba amma nasu sun manta ko to me fili amrin kana saka umunci kana saka umun mutane eh amri nasiya mutum ya manta da shi dai ko nasiyat ta manta nasiya ko ta kuma ko Eh, nasi- na- nasiyata to ma maza fa nasu sun manta mata fa nasina sun manta to ya za ka yi umarci maza ya za ka umarci jami'in mata kuma insi Allah ba da lada ya na mata mata za ka ce musulmi ne nasiya mazidinsa eh na'am insi kamar dago ehem na'am sai ka ce musu mata mene ba insina insina لله انسينا ال- المعاقبه التي حصلت في الماضي لله انسينا هذا كومنتا kun gani maza fa a wannan mai sauki ne mai ko za ka ɗebe da za ka ɗebe mini ka ɗebe nunin din sai ka dawo da wawun ka sa wawun jama'a nam yau insu wato ba za ka samu amfani irin wannan ba sai lokacin da ka shiga eh, kasuwa kana larabci ko dindin dindin jama'a kana larabci gashi dai kana da idea din amma za a yi ya za a yi kai bayyanar da abin da ke cikin zuciyarka wallahi malam sai baki sauƙaƙe Allah ka sa mu dace insi ina insi ya ya bint insi ma ma, ma, ma hasala fil madi Na'am. Mene sai mene kuma? Warruqi da ci gaba, walintishar al-azim da watsuwa mai girma fi sa'iril aqtari a sauran yankuna baina jami'i tabaqati tsakankanin dukkan tabakoka. Azimi azimi hawa haqiriha masu girma da kuma kanana nan haqir ba mai wame wulakantattu ba a kalilu hani ko ko ko sagiruha. Eh limam ta zadbihi saboda irin abin da ta ta bambantu da shi wamtazul yawm ko ko ta ah, ta daukaku da shi minar riqati na riqa na sirri wasa'a da yalwa ayyama duwalil islam a lokacin dalolin musulunci wato lokacin dalolin musulunci suka shahara suka ɗaukaka bankasantu walakar sha'arar musuliyuna kun ga sha'ara filin kenan fa ji kad sha'artu bi anna hunaka shay'un sayyi alladhi yakunu akiba li hadha al-amr i felt i'm having the feeling that sha'ara shine yaji yaji eh a ji ne mukan ce ji ne kawai eh eh ai da mukan yi amfani da shi da ma'anona biyu ne ko na ji na kunna akwai kuma ji na jiki eh wa antum la tash'urun tamam tamam alani ku ba ku sani ba eh eh na ji kenan je shine na ji na jiki feeling ba eh shine eh sosai kuwa sosai kuwa ba'dan tizami biladihim bayan tsaruwan garuruwan su fi asri Muhammad Ali Basha a lokacin Muhammad Ali Basha walakar sha'ar misriyuna hakika misrawa sun ji ba'dan tizami biladihim bayan tsaruwan garuruwan su ko kuma sun sani bayan tsaruwan garuruwan su fi asri Muhammad Ali Basha Ali Basha a lokacin uh, mulkin Ali Basha bi shiddatil haja uh, sun ji tsananin bukatuwa ila ihya'il lugha na rayar da harshen larabci fa nasha'at baina azhurihim nahdat nahda kai fa nasha'at baina az- baina azhurihim nahdatun mubarakatun to amma nan sun sa nasba ne nahdatun mubarakatun fa'il ne yunna to sai aka sami wata ci gaba mai mai albarka ta taso ta yaɗu tsakankaninsu to anan baina azhur zaharu baya kenan ko ga baina tsakanin to akan tarkibin baina da azhur kun gani ana nufin gaba ga abu ina alku ina ne zuwa cikin alkurani a afwan ba ba ba qur'ani hadisi ga yi cikin tafsirin filmin qur'ani hadisin ma baina wani baina azhurina jamil jiddan yana gaba gare mu kun gani kaman gashi ka kaman yau kaman da yanda muke haka ne eh sosai kuwa tana gani abu gashi karar a gaban ka mubarakatan abin yin wa albarka to kun gani yan uwa ba a cewa mabruk daga abaraka ya yubriku mabrukan abaraka ya durkusar abaraktuhu na durkusar da shi yubriku yana durkusawa mabruk wanda aka durkusar da shi kai ka ce ba abinda wannan kayan hata ma mubarak mubarak za ka ce ba daga baraka yubariku mubarakan kun gani yau ba a cewa haka Eh, ka gani mutum zai yayi ssc yayi waye ko ne ko gashi duka ci credit na karba to karin ci kai haza hazi natija mabruka la la la hazi natija mubaraka shine Allah ya ji kanmu kun gane kalmar ko wa barakana alaihi wa ala ishaka wa min zuriyati ma muhsinin wa zalimun nafsihi mubin to Allah ka samu ka samu zuriyar mu albarka tanawalat kulla tabaqatil umma wacce ta tattaro dukkan tabakoka na al'umma fahariyun bi abna'il biladi saboda haka ya cincinta ga abin nan ƴaƴan garuruwa wato mutanen gari mutanen garuruwan mu al-yawma a yau an ya'malu su masu aiki an ya'malu juhdahum da su yi amfani da kokarin su ala bulugi hadhil gaya dan su masu kai irin wannan matuka fa idza takal takallam fai za ta kallamta idan za ka yi magana fala tasta amir min kalimati kar ka yi amfani da waɗansu kalmoma illa ma ya sihu an taktubahu sai dai kalmomin da zai ingantu ka rubuta su ma'ana in za ka yi magana ka yi magana da cikin da kalmomi masu illa ma ya sihu an taktubahu sai wanda da zai ingantu ka rubuta su kada ka je kana broken english ni tuntuni na zauna ina ta kallon lokacin dai kafin dai karatu dai nisa ah wai ka zo ka tafi wai you dey come you dey go to sai tsaya no you don't come you don't come akwai duka da rarrafa nan fa akwai contradiction kaga don't ai tana nuna mene na fiyu ne ai come kuma mene affirmative ne to you don't come to ina ta kallon wannan ca to wannan irin abu a harshe ne to sai daga baya nan eh eh eh a- eh to idan idan na don ne ai dan dan na do ba eh to you do come eh you don't come a to amma sigan abin da ya kamata a ce ne ba can bane ai abin da ya kamata a ce shine you do come ba don ba you do come you do come wannan sai zan present emphatic kenan present emphatic to Allah ya samu dace abubuwan ne dai shi yasa yan uwa in za ka koyi larabci kar ka je ka koyi larabcin yan kasuwa ka koyi larabci ne mai kyau ta yanda duk sanda ka wayi gari ka kanka a cikin larabawan ma zaka mene zaka iya furuci magana da su su fahimce ka fahimce su amma in ka je ka saba da gargaliya sai ka shiga cikin larabcin larabawan kai ta larabcin ba larabe yana kallon kana ma za ta kul ish ta kallon bil arabiya misali gashi kai ka kure giredi a ina haka nake samun wajen turanci ma wai za ka tabta idan za ka yi rubutu fana taktub ilal kalimat ka rubuta komai sai kalmomi allati taraha fil kutub wanda kake ganin cikin littafai wa hina idan yajibu alayka to a wannan lokacin ya wajaba kanka idza qara'ata idan za ka yi karatu an tadbud al kalimat kuma ka wasu kalmomin ko da ta magana ne a ji kalmomin wasu sunan suna fita li'annaha satati fi hadithika domin waɗannan kalmomin za su zo cikin magananka ma'ana su tare da mutane wa anta ta'ammala kuma ka lura da kyau shine ta'ammul ta'ammala ya ta'ammalu to ni na ni na kula zan ce menene ta'ammaltu amrin safa ga namiji da ta'ammal ya rajul ta'ammal ya rajul mace fa wa ta'ammuli ko ta'ammali namiji ka ce mishi mene ta'ammal ta'ammali jamil jiddan ku gani eh mata kuma ta'ammalna ko Ta'am- ta- ta'al- ta'ammalna haka ne ku lura kenan ko to maza mazidin shi ba da mata ta'ammalna jamil jiddan ta'ammalna kun gani kun ga ta'ammalna eh ta'ammal yawa ta'am ta'am ta'ammalna aya ne umurnin umurtan mata ku lura da kyau ya ku mata ta'ammalna ya nisa to fi ni mazifa shi ma duk ɗaya ne Allah ka samu dace kai amma da an muka lura wani ba sai kai ta gani abin ya ne Allah ka samu dace kana ganin da hayan islam babu wanda ya kai ka larabci wallah sai ka zo wurin irin wannan larabci sai ka sarkake ya za ka jingina magana zuwa ga mata sai ka sarkake eh sai a irin fatar ka husalta la ya ka Allah ka samu dace na'am sai mai nima na wani wa an ta ta'ammala kuma ka kula da kyau ila rasmiya wajen rubuta kalman li'annaka sataktubu fi durusika domin zaka rubuta kalman cikin darussanka darussanka aw fi risailika ko kuma cikin wasiqu wasiqunka wa an tu'allika ma'anaha kuma sannan ka alakantar da su ga ma'anar ka alakantar da ita ga ma'anarta wa ta'rifa mawadi mawadi istimaliha kuma ka san inda ake amfani da ita dun ba kowace kalma ce ake amfani da ita ko ina ba yawwa akwai kalmar da aka amfani da ta guri kaza wancan ma guri kaza wancan ma guri kaza shi yasa samun kamusi yana da kyau kawamis da manaji da sauransu ne hatta ta kuna mudakkikan har sai ka zanto mai bin dikin dikin fannasu la ya'rifuna annaka ta'allamta mutane ba su sanin ciwon kai ka koya illa idza kunta mudakkikan sai in ka zo mai bin dikin dikin fi kauli ko wajen maganar ka wa kitabitika da rubutunka wa lugatika da kuma maganar ka la ah, okay wa kitabatika da rubutunka wa lugat wa lugatika da kuma magananka afwan wa lugatuna to wannan isti'nafiya ne wa isti'nafiya ce wa lugatuna kaga harshen mu na larabci wa lugatuna da wasu da rafafa nan an yi kasara kuskure ne wa lugatuna tafin ira ne wa lugatuna la ta haya kaga harshen mu ba ta rayuwa wala ta zuhu ba ta mene bunƙasa ba ta bunƙasantuwa illa idan na hadna biha sai dai idan mu mun bunƙasantar da ita wata mun ɗaukaka ta mun yi abin da ya kamata na haɓaka ta ala hadan nahawi bisa ga irin wannan yanayi yanzu abin takaici ga hausan namu ma dina bacewa mai kyau ba haka dai muke ta in gausa malam fatajannab lugatul amma ka guji harshen amawa kamar broken day luga darijiya waltazimi ta'bir bil lugati sahiha ka lazimci yin magana da harshe mai harshe ingantacce ma kaddarta mutum kan ka sami iko fa idza qama kullul muta'allimin bidhalika idan duka masu koyon karatu suka tsayu da hakan kafarul mutakallimuna bil lugati fasiha masu har masu magana da harshe ingantacce sai su yawaitu wai za kasuru idan suka yawaitu suka yawaitu kasarul muqtaduna bihim wanda za a koyi da su su masu yawaitu wa ammatul alfazu sahiha sannan kuma ingantattun lafuzza za su game jami'a tabaqatul umma dukkan tabaqoqan umma al'umma yarbawa ne inyamurai ne hausawa ne katabawa ne waye waye tabaqatul umma kenan أي جنس جنس الأمة وألف الناس الألفاظ العلمية متعني كم ذا سابا دا لفظا نا علمي شيني ألفا سابا ألفتنا سابا ألفتك سابا ألفتك سابا ألفا كن ألفا ألفتا ماتا ماذا ألفو ماتا كما فا ألفنا sun saba kenan hmm. mene? jamil abin da yafi gaskiya mafi karfi shine ka ce alifun karka ce alifun in ka ce alifun wanda aka saba da shi kenan eh alkalbu alifun arrajulu alifun ba'ana ma'luf shine yafi gaskiya eh aka sai mu kula da ki karka ji kana tuma yara alifun mafi karfi mafi inganci kawai alifun alifun ba'un ta'un to Allah ya gafarta mana eh, a- eh, alifun ba ya'un harfin alif shine mafi karfi Ah, alifa ba alifa ba ka ce nan ko alifa wani fili ne wannan alifan nasu eh mutane sun saba eh aliftu bihi na saba da shi jamil jiddan jamil jiddan na'am wa alifan nasu mutane sun saba haka ne ko sun saba da lafuz mutane su saba sai mutane su saba da lafuzza na ilimi fatakununa sai ku zanto kad addaitum bidhalika khidmatan lilluga da hakan ne za ku ba da wata hidima ma'ana ku aiwatar da wata hidima ga harshen larabci wal bilad da kuma garuruwa kuma wannan yana da kyau yana da kyau mu kokari mu gyara maganin da muke da sauransu kuma yanzu kaga ko a turanci ne yanzu wai da american style kuma yanzu shi ake amfani da shi yanzu wasiƙa ai kaga adireshin ka na nan ko hannun dama adireshin wanda zaka aika ma yana ina hannun hagu complimentary clothes yana hannun dama can ƙasa ko a wai yanzu duk sai a mai da su duk duk hagu har official ne za ka officially ma haka ake yi yanzu wallahi wannan yana na na na na, na ban takaici wallahi ko shugaban kasa zai haka yi yi yana ban takaici saboda turancin ingilishi su ba nan su ba ba haka suke yi ba amma yanzu kawai an koma turancin america kuma ta yi garama alaka to an rayuwar mu gaba ki da yanzu america ake yi a to ko kaga wannan ba wannan ko mu zama constant akan harshe daya shine zai fi ka gani kasan da su america suka mulke su na zalunci su kuma sai su koyi da turancin su shikenan domin malam abin da yasa nake faɗa wannan magana akwai tika da aurora ne har yanzu a makarantun mu mi- ana karantar da mu british english ne amma kuma a ofisoshi kuma sai a kuma ana yin amfani da american duk da ya halasta ka yi to amma a kiyaye in wa- ɗaya ɗaya kawai usulubi ɗaya usulubi ɗaya kawai ka gani to Allah shi kyauta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. na